kenan yau muna 22 watan shidda hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama shekara ta 1440 hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam wanda haka in ya dace wa 28 din watan biyu miladiya ta 2019 wanda za mu ci gaba a cikin karatun littafin ahkamul jana'izi wa bida'uha hukumce-hukumce na jana'iza haka kuma da bid'o'in da aka sanya a ciki wallafan shehun malami muhammad nasiruddin al'albani rahimahullahu ta'ala insha Allah ta'ala wannan zai kasance darasi na uku a sati da ya gabata mun tsaya daidai inda malam yake magana yake bayyana sababin da ya sa shi rubuta wannan littafi sai mu dan koma baya kadan so sai mu rasa mi gaba malai ce walamma kana kathirun minan nas al-yawma ba'idina kullal bu'di an hadihi sallallahu alaihi wa sallam fil ibadati kulliha yace kasancewar da yawa daga cikin mutane a yau hakika sun yi nisa game da shiryaswa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama fil ibadati a cikin ayyuka na ibada kulliha kusan gaba ɗayan su wanda malai yace wa minha na daga cikin abinda mutane suka yi nisa babu ruwansu da su san cewa miye Allah ya haɗi mai annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ya haɗi daga cikinta daga cikin wannan hukumce-hukumce akwai aljana'iz abin da ya shahi jana'iza wannan abu shi ma iya ɗaya daga cikin abin da mutane ba su karanta ba mala ya ce dalilin kuma da ya sa haka bi sababin sirafihim an dirasatil ilm saboda sun bar abin da yake ilimi sun ohintar da kansu game da duk abin da ya shahi karantarwa ce to su ko babu ruwansu da ita wala siyama ilmal hadith maliki ta barantana ma ilimi na hadisan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama wa sunnati da karantar yaya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama yayi abin da yake aljana'iz yace wanki babihim alal ulumi almadiyya ko mutane sun kifu akan abin da yake ilimi na neman duniya kawai wal amali li jam'il mal haka kuma da aiki don tara dukiya sun bar abin da yake ilimi na shara sai ce a dalilin haka faƙaƙwalaba minni ba'abun a izza'i haƙiƙa wani daga cikin mutane masu girma ya nema a gare ni bi munasabati wafati ihda qaribatihi a dalilin munasabar mutuwar ɗaya daga cikin ƴan uwan shi yaushe ta rasu malaci yawmal jumu'ati a ranar juma'a wanda ya daidai da sha ɗayan watan rabi'ul akhir shekara ta 1373 hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama to da ya nema ya nema ya nema an aba a risalatan muhtasaratan akan cewa in rubuta wata risala in rubuta wani ɗan ƙaramin littafi wanda misali takarda wanda za iya raba ma mutane ina risala muhtasara wadda take keɓantacciya ce 'yar takaitacciya wadda za ta yi magana fi adabil jana'iz fil islam miye ladubban jana'iza a addinance kenan a raba musu wannan takarda saboda kowa ya amfana mali yace li yaquma huwa aw ghayruhu bi tab'iha wa tawzi'iha 'ala al-mujtami'ina li yaquma huwa saboda shi mutumin da aka yi wa mutuwa shi a karan kanshi yayi ya yi mi bi tabi'iha ya yi tiba'an wannan abin da zan rubuta idan an na rubuta ne sai in meka mashi takarda shi kuma sai ya kai sai a buga ta idan ka buga wannan takarda wa tawzi'iha a kawo ta sai a raba ma mutane alal mujtami'ina mutane suka zo suka taru li ta'ziyati game dan yin ta'ziya idan ka zo ta'ziya bayan zaman da za ka sai a meka maka takardar ka karanta saboda ka amfana ka san miye ladabin jana'iza miye ladabin ita ta'aziyya a cikin addinin musulunci bale ke cewa fi ayyami hal mu'tadati indahum a cikin kwanakin da aka saba a al'adance ake zama na zama na, na jana'iza sai yake cewa mughtaniman fursa tajtima'ihim mughtaniman ni kuma dan in amfana fursa tajtima'ihim dama ta haɗuwan waɗannan mutane lita'arifihim bi sunnati nabiyihim dai in karantar da su sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sun zo sun taru a wajen ta'aziyya shi kuma sai ya kawo takardar ya rika raba musu idan kowa ya karanta ya san yaya ladabin jana'iza yake a addinance kenan shine so shi ma yayi amfani da wannan dama imana muhtaniman dan ya ribauci fursa tajtiba'ihim dama ta haɗuwan waɗannan mutane a waje guda li ta'rifihim bi sunnati nabiyihim dan a karantar da su sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan jana'iza yake cewa hatta yastannu biha har ya zama to sun sunnantu da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kenan wajen abin da ya shahi jana'iza wa yahtadu bi hadiha kuma su su doki shiriya da shiryaswar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wa yastaniru bi nuriha kuma su haskaku da hasken sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan abin da ya shahi jana'iza malam sai ya ci gaba da cewa wa ma'a wannan abin sake wani a ɗauko sandan da to sai malam ya ci gaba da cewa wa ma'a annani kuntu qad bashartu ta'alifa ba'd al-musannafati al-ukhra malam ya ce wa ma'a annani tare da cewa ni kinna Muhammad Nasiruddin al-Albani قد حقيقة باشرت تأليف بعض المصنفات ناي ناقص كنتي ربط وصل التتوي الأخرى وصل التتوي دبان يكتا فقد وعدته أخيرا كنا دي تا مالا يا ربط وصل التتوي كما ينا تكين ربط وصل أما يكتا فقد وعدته حقيقة ناي ووانا متمن أكما رسوها القولي أكمي لما في ذلك من التعاون على إحياء السنة الله أكبر yake cewa saboda abin da ya neman nan limafi zalika game da abin da yake cikin abin da ya nema minat ta'awuni akan taimakokkoniyar juna fi ala ihya'i sunnati akan raya sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a dalilin haka sai na karba mushi kenan shi mala din ya rubuta shi kuma wannan zai yi zai kai a buga ta a huddo shi a matsayin wani takarda wanda za a iya raba ma kowa kenan a bugo shi kammiya da yawa kaga kenan shi ya taimaka da ilimin shi shi kuma ya taimaka da me shi kuma ya taimaka da dukiyar shi mali yace kuma kenan akwai taimakawa juna akan rayar da sunna wa imatatil bid'a kuma da kashe bid'a da murkushe ta sai naga cewa wannan aikin ba aikin wasa bane ba a dalilin haka malam yace fasara'tu sai nayi gaugawa ila tahqiqi ragabatihi dan tabbatar da manufar shi wannan mutum abin da ya nema akan a rubuta littafin yake ca wa in jazi talabatihi kuma in aiwatar da demantikin da ya yi mana talabikin da ya yi na neman a rubuta littafi mala yace sai na nuhata akan cewa in rubuta in tabbatar da abin da ya waje sai ce walakin ni amma dai ma kittu ashra'u fi zalika ban hwada cikin wannan aikin gadan-gadan ba hatta ta bayyana li har sai da ya bayyana a gare ni karara annal amra أبعد أن يتحقق بتلك السرعة أن العمل أو أن الأمر للي ون الأمر ديني ما نأي بياني أكار أحكام حكمته حكمته لجنائزة يكيتي وأبعد يا نيسا من أن يتحقق أكار أتبتر da wannan aikin bitilka sur'a a cikin lokaci takaitacce kamar haka kenan malin da ya tuna irin abubuwan da suke cikin wannan babi sai ga cewa a dalilin zama da za a yi na ta'aziyya na 'yan kwanakin da 'yan kaɗan ne zai yi wahala a iya rubuta littafin da har za a rama wanda za su zo ta'aziyya sai ke cewa malai ki ci gaba da cewa ausa'u min an yujma'a fi risalatin kuma magana akan haurakan da ya shahi jana'iza yace ausa abu ne mai fadi wanda faɗin shi min an yujma a fi risalatin ya yi ƙarhin a haɗa shi a cikin wata wasiƙa imana a cikin wata takarda wadda ba ta karata karya ba yake cewa tuwazza ala nasi fi misli tilka almunasabat wanda za a rika raba ma mutane a cikin munasaba ta haɗuwa na ta'aziyya sai ga abin ba wani abu ne takaitacce abu ne wanda yake yana buƙatar lokaci yana buƙatar kuma a yi maganganu da yawa tunda akwai hadisai da yawa akwai ayoyi da yawa da sauransu malai ke cewa zalika li anna adabal janaizi saboda ladubba na abin da ya shahi janaiza wa ahkamaha da hukumce hukumcenta malai ce kasiratun jiddan wani abu ne mai yawa kwarai sai ke cewa wa qismun kabirun minha kuma akwai kaso da yawa na abin da ya shahi janaiza wanda mimma ikhtalafa fihi aqwalul ulama maganganu ne wanda malamai sai ta sabani akan abu to kaga idan aka ce mas'ala ce khilafiyya idan aka ce wannan mas'ala ce wadda akwai sabani a cikin ta to wajibi ne akan malami ya bibici wannan sabanin wani da yace ana yi me yasa yace ana yi dalilan shi kaza kaza kaza kaza kaza wani da yace ba a yi me dalilin shi dalil da yace ana yi dalilin shi ne kaza kaza kaza kuma ka biyi da ka bibi dalilan ka tabbatar da ingancin waye yake waye dora magana shi akan abin da ya shafi dalili kenan ka hin ka rinjayar da magana da zaka rinjayar da ita to kaga wannan wani abu ne wanda deja an riga an yi mutuwa dan kwanakin da za a zauna na ta'aziyya bai ba da dama akan a rubuta wani abun da za a raba mutane a cikin wannan zama to shine ma yake cewa da na duba kuma naga qismun kabirun wani kaso da yawa min hana daga cikin hukumce hukumcen al-janaiz yace min makhtalifa fihi aw min makhtalafa fihi aqwalul ulama akwai maganganu sabani na malamai a tsakanin haka sai yace wa tadarabat hawlahu al-ara kuma an zub tadarabat imana tadarub shine kamar cin karo an samu cin karo na ra'ayyuka daban-daban akan mas'ala na aljanaiz yake ta faminhum man yuharrimu shay'an akwai wanda zai haramta wani abu wal akharu yubihuhu dai wani kuma sai ya ce abin na halal ne wani ya ce haram ne wani ya ce haram ne yake ta wa minhum man yujibu shay'an akwai wanda zai ce wajibi ne a harakar janaiza sai an yi kaza wal akharu la yujizuhu wani kuma ya ce a ba jaizi bane an kai ba ne in ko ba kai ba matsala sai maliki ta wa minhum man yarahu sunna akwai wanda yake ga abu kaza sunna ce wa akhar yarahu bid'a wani kuma yana ga ce abu kaza na bid'a ne ba a saba ba maliki ce wa haka za to kamar haka ne kina akwai sabani da yawa da maganganu kala kala na malamai kuma kowa iya da irin nashi dalili to yin magana a cikin irin waɗannan mas'aloli suna buƙatar karatu mai zaman kanshi a dalilin haka mu saurara mu ji irin taradin da shi malam yayi malikita kama huwa sha'anu fi kathirin min al-masail al-ukhra kamar yadda wannan abu shine yake faruwa a cikin mas'aloli daban-daban wanda ba ma na ahkamul janaiz ba malike fi aksari abwab shari'a a cikin mafi yawa daga cikin babi babi na shari'ar musulunci sai ce misdaqan li qawlihi ta'ala gaskantar da fadar Allah mai girma da buwa da yake cewa wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuka yake cewa wala yazaluna mutane ba za su bushe ba mukhtalifina suna ta sassabawa illa man rahima rabbuka sai wanda ubangijin kai ma rahama idan kaga tabbas dama za a samu wane ce kaza wane ce kaza wane ce kaza amma da me za a dogara shine abinda aka can in ya zamanto akwai dalili akan shi ba haka ba kawai surutu na mutum yana jin daɗin magana ya zamanto abinda zaka faɗin a akwai dalilin da ka dogara da shi to kuma wannan dalilan su ma sai an zo an tara su tsakanin mai halattawa da mai haramtawa a gasu wane ne dalilin shi yake karhi sai a rinjayar da maganar shi maliki cali zalika kana la budda malikin saboda haka ya kasance ba makawa qabla kulli shay'in kahin kowane al'amari min jam'i mufradati masaili aljanaiz yanzu in fara tattara mufradat bi ma'ana gaba gaba gaba gaba na abin da ya shahi aljanaiz na harakan da ya shahi janaiza akwai kaza akwai kaza akwai kaza akwai kaza su ya kamata ya fara yi ko wanda kuma ita ce hanyar duk mutumin da zai rubuta wani rubutu abinda zai fara yi shine khutta shine ake cewa khuttatul bahth ko misali za ka yi magana akan masallaci za ka yi magana akan masallaci kana bukata ka yi magana akan kiran sallah ka yi magana akan limanci ka yi magana akan mamu ka yi magana akan yanayin shi masallacin dukkan wani abubuwa suna bukata a yi magana akan su to su za ka fara rubutawa kafin ka fito ka fara magana na farko mahimmancin sallah ita a karan kanta mahimmancin masallaci mahimmancin ladani mahimmancin kiran liman hukumce hukumcen liman hukumce hukumcen ladan hukumce hukumcen mamu su ya kamata ka fara rubuta ko ai so tukun sai ka shiga da yayi to shi ne malaki ta sai sai ya zamanto kahin shiga kowane aiki babu makawa min jam'i mufaradati masailil janaizi dole sai na tattara abubuwan da nake ga ya kamata in yi magana akan su malikita summa dirasatiha dirasatan amiqatan aw daqiqatan sannan in karanci waɗannan matsalolin da na ambata gaba daya karatu wanda yake a wanda za a bi shi da dukka kenan karatu na tsanaki ɗaya bayan ɗaya a hankali kowace matsala sai na kalailece ta na tabbatar da miye abubuwan da aka faɗa akan ta ko miye da dalilai akan ta kafin in zo in yi magana ne kuma akan ta to kaji kafin a rubuta kaga irin aikin da ake sha malai ce wata tabbu'i adillatil mukhtalafi alaihi minha kuma in bibici dukkan wani dalilin da aka samu sabani tsakanin malam wani da malam wani akai kahin ni kuma in zo in yi me in rinjaye su wata tabbu'i adillatil mukhtalafi alaihi minha sai ke cewa wa naqdiha ala daw'in ala daw'in ilmiyyin kuma da in na biyo mas'ala in na biyo ta annazo yanzu idan zan rinjayar da wani magana kenan dole sai na rushe wancan magana daya a ilmance kuma shi ne ke cewa wa naqdi wa naqdiha kenan in zo in yi naqadi akan wannan magana wadda ban yarda da ita ba amma fa ba akan san ra'ayi ba sai ce ala dau'i ala dau'in ilmiyyin akan tafarki wanda yake na ilimi tafarki ilimi ko malai yake cewa na farko akwai usulul hadis shin wannan hadisin da malam wane ya kawo hukunci kaza akan shi wai shi hadisin asali ya tabbata ko bai tabbata ba ko tunda ba a gina hukunci akan hadisi wanda yake da'if kamar da ba a gini a saman birgin toka ko in ka gina ma ka gina banza to haka shi ma duk mutumin da zai gina wani hukunci akan hadisi da'ifi kenan ya gina akan banza to shine malai yake cewa na abin da sha ilimin hadisi kenan idan misali aka ce malam wani malam wani ya ce kaza a cikin mas'ala kaza amma malam da ya leko sai ya tabbatar da cewa hadisin nan hadisi ne mai rauni kenan hukuncin da malam ya gina akan wannan hadisin da shi hadisin da hukuncin da malam ya gina ga masu izini sun sun rushe sai yake cewa wa usulul fiqh kuma da usul da asali na fahimta wanda shi kuma akwai usulul fiqh sannan kuma akwai fiqh shi ma a karan kanshi wanda su ne malam zai bi akan su ne zai gina duk abin da zai gina sai malam ya ce wa ikhtiyarin raji'i minha sannan sai in zo in doki maganar da take ita ce mafi rinjaye a cikin wannan maganganun da aka samu sabani sai malam ya ce duna ayyi tahayyuzin li mazhabin muayyanin ba tare da nuna ta kalidanci ba tahayyuz shine kaman karkatuwa ba tare da nuna karkatuwa ba li mazhabin muayyanin akan wata mazhaba ba maza ba nike bi ba ni nike bi dalili yandin na maka ba mazhabanci yake yi ba abin da yake gani shine dalili idan aka yi katari misali dalilin da malik ya kafa ya gina hukunci aka yi zama to hadisi ingantacce ne kuma shine magana rinjaye jaya zuwa gare ta zai idan aka yi katari ko ba malik bane misali abu hanifa ne yake hadisin da ya dogara da shi shine hadisi ingantacce wajen abu hanifa yake idan aka a ba abu hanifa bane ashe imamu shafi'i ne yana tare da imam shafi kenan huwa ya duru ba dalil wujudan wa adaman kenan dalili yake bi ba mazhaba ba wannan kuma tace kaida mai girma wanda kuma duk a'immatul mazahib al-arba'a gaba ɗayan su ba wanda bai wanke kanshi ba malik ya faɗi imam abu hanifa ya faɗi imam shafi ya faɗi ahmad bin hanbal ya faɗi idan maganar su ta ci karo da maganar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama a bar maganar su a yi riko da maganar manzan Allah su ma a kanta suke amma sai ka jawo mutum hadisi ga hadisi ya tabbata amma ce a mu a malikiya aka muke wanda kuskure ne dalili za ka bi a malikiya dalili za ka bi to shi ne ma laike cewa biduni biduni ta duna ta duna ayya tahayyuzin ba tare da karkata ba li mazhabin zuwa ga wata mazhaba mu'ayyanin sananniya wanda za a ce mazhaba kaza kaga baban shi akan wace mazhaba yake aiwa a hanbaliya hanabila ne kuma akan haka baban shi ta karantar da shi to amma dai dan kakkace a ya bi mazhaba ce ta abu ta ta ahmad bin hanbal ya ya ya sa'a wa malikiya ko ya sa'a wa kaza a bai karkata zuwa ga mazhaba yana karkata ne zuwa ga abin da yake dalili kuma wannan shine abin da zahirin alqur'ani ya nuna kuma shi ne abinda zahirin hadisa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka tabbatar akan dalili za ka bi ba wani mutum ba dalili za ka bi ba wani mutum ba wannan mutumin da za ka bi to sai dai in ya kasance misali annabi ne me yasa kai kaza wani sai ka ce ai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi ko ya ce ai ko kuma an yi a gaban shi bai ce komai ba to wannan shine dalili a cikin musulunci amma in banda shi duk wanda za ka yi za ka bi to ka daɗa kallon shi in yana tafiya da dalili ku tare in bai tafiya da dalili kuma inda bai tafiya da dalilin nan ba kai ka bar shi kuma an son samu ne ka nuna mashi cewa ga abin da dalili ya tafi a kai kamar da imam malik haka ta taɓa faruwa da shi ya rushe wani hukunci ɗaya daga cikin ɗaliban shi ya tabbatar da hukuncin ya kawo shi dalili malik ya tabbatar da cewa abin hadisi ne malik ya sabka daga ra'ayin shi ko muka hadisin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam amma a yau ka zo kana rikici akan maganar malik ga hadisin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kan raga abin da ya ce to shine malik ya ce duna ayya ayya tahayyu ayya ayya tahayyuzin li madhhabin muayyanin aw ta'assuri aw ta'assur bi 'adatin saytarat hatta sarat ka annaha dinun yajibu an yuttaba'a maliki ta au ta'assur ko banna tasirantuwa wajen bada hukunci bi'adatin da wata al'ada sai tsarat wadda ta yi rinjaye wadda saboda rinjayenta da yawan masu yinta hatta sarat hatta zamanto kamar ka annaha dinun kamar ita ce addinin yajibu an yuttaba'a wanda ya wajaba abi ko za ka karanta hadisi ga hukunci kaza manzon ya ce kaza amma an ka duba ka gani an goku gaba ɗaya wannan hadisin ba wanda yake aiki da shi sai ka ce kai wannan hadisin aji shi a gefe malai ce to wajen rubuta wani littafin banna amfani da duk wata al'ada magana ce kawai ta dalili in kun saba kun jima kuna yi aka yi katabi a kowar dalili a kan abin to masha Allah faɗuwa ta zo daidai da zama amma in ba dalili dalilin ya saba wa abin da ku kuka saba to dole ku bar abin da kuka saba ku zo zuwa ga dalili kuma a cikin wannan akwai abin mamakin mutumin da zai ce ai wannan addinin sabo ne sabo a kai ne sabo addinin da ya shekara dubu da wani abu ana yi shi kawai ba ka karanta hadisi ba an karanta sai ka ce wani sabo ne sabo a ina bal shi ne tsohon kai kuma kai ne sabon duk shekarunka da rikicinka duka baka wuce shekara ta wani bakon makamancin wannan shi kuma shekara dubu ɗaya da wani abu gare shi halitta ta da shi waye tsoro addinin ne to ma laiki ca banna tasirantuwa saboda wata al'ada wanda kuma iya ɗaya daga cikin abin da ke ba mu wahala a yanzu al'ada saboda an saba kuma la siya ma mutumin da zai rika sauraron maganganu na mata to kai ka kullum kai bid'a kuma an same ka a bangaren raya bid'a kuni a gaba gaba sai ka rika cewa to ya za a yi da mata ya za a yi da yara akwai yadda za a yi da su tun da Allah ya ku annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bayyana da hukunci shine yadda za a yi da su ka faɗi musu cewa wannan abun ba ra'ayinka bane ba ba wani tunaninka bane ba ba kai wani ka kirkire shi ubangijin da ya halicci sammai da kasai shine ya yarda da haka kuma ya turo manzo ya bayani akan haka to kai me naka a ciki amma sau da za ka ana taraya wasu bidiyoyi saboda an rasa yadda za a yi kana ana ga ba a saba wa maganar sayyidat ba jagororin cikin gida malike ta wa mimma la yakhfa kuma na daga cikin abin da baya koyuwa ala ahli ilmi ga dukkan mutum ma'abucin ilimi allazina marasu ta'alifa wanda suka kasance sun saba suna yin rubutu mumarasa shine sabo sabo da gogewa ka goge wajen rubuce-rubuce kai rubutu ko ma ba na addini bane ba in dai kana rubutu to malike cewa abu ne wanda baya koyuwa a gare ka anna tahqiqa misla hadha al'amal tabbatar da aiki na yin rubutu rubuta littafi wani abu ne ba kayan wasa da za a iya saba a tafi ba kai tsaye yana bukatar nutsuwa yana bukatar karance karance yana bukatar kaza kaza kaza malike ya tatallab yana bukatuwa zuwa ga sa'ayan kai kawo hasisan mai yawa kuma a cikin tsanaki kai kawo mai yawa kuma a cikin tsanaki wanda dole sai ka tantance me za ka karanta saboda wasu ababen da za ka jone na faɗi da suna addini shi ma ganin sai a rubuce to shi kuma duk abin da aka rubuta wanda yake zamantowa daidai daga cikin masu rubutun ma akwai wanda yake haɗi da laili ne kamar mai icce ne a cikin dare ko mai rubutawa yake akwai wanda kuma da rubutun nashi duniya ce yake nema ba Allah bane a gaban shi duk inda ya tayi ya ga maslaha shi da intere shi zai iya musu rubutu ya gyara musu abin da su suke so to ba duk abin da aka gani a rubuce mana yake daidai eh ko jan bugo ne da jan takarda da wane ne zai zama tsufa daidai dole ya zama ta hujja ne lahiyya daga Allah ko daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mal ya ce wa juhudan kuma haka yana buƙatar kokari baligan wanda ya kai makura billahi lazi ilimi karatu hala gare shi karatu wahala gane shi kana zama za ka fara za ka riƙa jin wasu abubuwa wani tunani wani kasala wani gajiya wani amma wani yau za ka abin gabaɗe sai ka ga sai ka kasa samun ina ne makarajin yake to rubuta irin wannan bayani malike cewa yana buƙatar zuhudan gwagwarmaya da ƙoƙari baligan mai girma wa sabaran jamilan da haƙuri mai kyau wa zamanan madidan kuma da lokaci mai tsawo kana buƙatar zamani mai tsawo ba wani abu ne wanda za a yi za a ci shi kai tsaye a yi a watsi yana buƙatar lokaci ka karanta wancan ka karanta wannan ka karanta wannan ka hada tsakanin wancan da wannan ka huddo sakamako ka dauko wancan shi ma ka kawo ka hada shi da wannan ka huddo sakamako wani lokaci ka zo ka dauko matsalolin hadisan baka san me matsayin su ba sai ka koma cikin kutubur rijal sannan ka tabbatar da ingancin hadisin ya inganta ko bai inganta ba sannan kuma ka sake komowa kan abin da zaka rubuta da sauransu kaga abin wanda yake bukatar zamanan madidan lokaci wanda yake mai tsawo malaka ta wa ba'da injazihi sannan kuma bayan tabbatar da aikin da aka yi yumkinu ta'alifur risalatil matlubati bi suratin tatma'innu ilayhi an-nafsu wa yansharihu laha as-sadru wa ya'zumu biha an-naf'u malace bayan an rubuta kenan an yi wadannan abubuwan gaba daya an samu an yi kai kawo a cikin tsanaki kokari mai yawa hakuri mai kyau lokaci mai tsawo karance karance rashin kasala da sauransu maliki ta bayan haka to wa ba'da wa ba'd wa ba'da injazihi kenan bayan tabbatar da waɗannan abubuwan gaba daya to yumkinu yana yiwa ta alifur risalatil maqluba sai a rubuta risala kenan irin ita wannan abinda wannan shi ya bukata akan a rubuta akan ahkamul janaiz al maqluba wanda aka nema bi suratin ta wata ta wani yanayi taqma innu ilaiha nafsu wanda zuciyar ɗan adam zai nutsu a lokacin da ya ji ana karanta wannan takarda wayan shari'u laha sadru kuma zuciyarka za ta buɗu ka ji abin da ake haɗe maka kana karɓan shi saboda dalili ne ake baka ba surutu bane ake maka to amma wannan bai tabbata dole sai an yi wancan karance karance an hahaɗa matsalolin gaba ɗaya malike cewa lizalika saboda haka faqad zakartu lil akhi al mushari ilayhi yake cewa na ambata wa shi dan uwan da ne nuni akan shi kina al-mushari ilayhi wanda ne nuni akan shi a baya khulasata haza kina takaitaccen bayani akan cewa wannan aikin da ka nema yana bukatar lokaci yake cewa mu'taziran ina mai neman uzuri a wajen shi yana ya bani uzuri a irin takaitaccen lokaci wanda na zama makoki ba a iya rubuta irin wannan abin da ka nema an gane malik ya ce fa qabila uzri jazahullahu khairan da nace mushi ga fa abun yanda yake ciki sai ya amshi uzuri na yace eh lalle mal abun da kawai haka nan malik sai mushi addu'a yace jazahullahu khairan Allah saka mushi da alheri sai yace walakinahu ada sai da kuma shi wannan mutumin da aka ma rasuwa hallar ya sake komowa ya kulubu yana nema minni a wajena ashru'a akan in shiga gadangadan in fara fi hadha al'amal a cikin wannan aiki na rubuta shi wannan littafi sai kita wa haddani alaihi kuma ya zaburar da ni akan rubuta wannan abu da muhimmanci shi da bukatun al'umma zuwa ga wannan abu mala yace wa balagha fihi kuma ya kai makura ma wajen kwadaitar da ni da jan hankali na yace rajiyan minhu khairan kathira wanda yana kaunan alheri mai yawa a dalilin wannan aikin da malam zai aikata kuma dukkan sa'aikin da aka yi shi don Allah to Allah baya bari shaka na yafi hali kaga shi maganganun da shi malam yake yi da shi maganganun da shi mutumin da ya nema a rubuta littafin yake yi kaga yanzu ga littafin nan ya fito har a yau a duniyar musulunci ana karanta shi ko marji ne mai girma kamar reference ne mai ƙarfi a bangaren da ya sha ahkamul jana'iz ahkamul jana'iz daga an ce ahkamul jana'iz abu na farko da yake zuwa cikin kan mutane shi littafin wanda aka rubuta kaga ko da malam shi ya rubuta littafin amma waye ya kawo tunanin a rubuta shi wancan bawo Allah sai kwatantawa malam ina ina mai fatan samun alheri mai girma game da wannan aiki wanda yake babba malam yake cewa to ni ma da ya faɗi haka fastakhartu Allah ta'ala ka duba halin mutanen kirki shi ba kawai bugan gaba bai a ni ne mai ilimi ke nazo waje na la sai ce fastakhartu Allah ta'ala sai na istikhara a wajen Allah maɗaukakin sarki na ba Allah zaɓi ya ba Allah zaɓi a kan mi in alheri ne Allah tabbatar da shi a kan rubuta littafi idan kuma saɓani haka nan ne Allah kai ba shi damar rubutawa da ya istikhara wanda kuma a nan istikhara kowa shi ke maka shi ba wanda ke wani istikhara la sai ma ‘yan uwa mata ba wani malamin da zai baki istikhara istikhara kwashe ki makan shi kai ne tsakaninka da ubangijinka za ka bai wa ubangijinka zaɓi wani bai da katsalan da a ciki hadisin jabir yake cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana karantar da mu istikhara kamar yadda yake karantar da mu sura ta alkur'ani sura ta qur'ani ba kowa kowa mishi ake ba ko za su zauna a gefe su ce kuwa suwa da ku karanta da sunan mu kaga bai yiwa aiki ne na alheri wanda kai za ka maka to haka manzo Allah ke karantar da su istikhara don haka kowa yayi kokarin da ake istikhara ya rika ma kanshi da ka shiga cikin wani tararrabi a rayuwa kama kanka istikhara mala yace wanka babtu kuma sai na kihu ala dirasati akan karance karance sai na kihu akan karance karance in karanta wannan in karanta wancan sai ce wal muraja'ati kuma da yin muraja'an abubuwan da na karanta da suke da alaka da ahkamul janaizi hukumce hukumce na janaiza a baya nake muraja'an wasu kuma ina karanta wasu malai ke ce kurabata salasata ashhurin kusan sai da ne wata uku tur wannan wata uku ho ba a sharon tsaye bane malai ke ciyayi wanka a'malu fiha laylan naharan ina aiki dare da yini in ya tashi da sashi da aikin shi da dare shi ne aikin shi da sashi ne aikin shi da dare shi ne aikin shi kafin a hudu wani litani malai ke cewa illa kawai in kaga na bar wannan karance-karancen nan sai dai mala budda minhu abinda babu makawa a kan shi min al'amali na daga aikin da zan yi na rayuwa ta fi mihnati a cikin aiki na da nake yi na gyaran mantar da yake yi ko kuma a ce aikin da yake a wancan lokaci ko ya zama to aiki na wata ko na makamancin wannan amma in dai ban da wannan aikin nashi na dole to kawai bayyana lokaci kowane lokaci kawai karance-karance ne yake akan hukumce-hukumce na aljana'iz malikata in banda abin da ya shahi aiki na da zan samu abincin da zan ci wannaumi ko kuma barci allazi la ghina anhu wanda ba makawa dan adam yana bukata yi bai waratuwa daga barci go yake ta lirahati jismi saboda gangan jiki na ya huta in banda waɗannan abubuwa to kawai dare da rana wata uku tur karance karance ne nake kuma karatu ba irin karatu irin wannan wasa ba a yi a taba a bari a karatu ne hakikanin karatu malice hatta tamakkantu har sai da na samu na tabbatu na samu dama min i'dadi hadha alkitab akan in shirya wannan littafi allazi baina yadayi alqari alkarim wanda yake gaban ka kai mai karantawa mai karanci kenan wannan littafin da yake gaban ka ka tabbatar da cewa an bi dare an bi rana kafin a samu daman da aka da aka rubuta shi Allah saka wa malam da alheri malice wala qad kana yatatallabu min alwaqti aksara mimma kuddira lahu kuma wannan aikin ya tatallabu min alwaqti yana buƙatuwa zuwa ga lokaci aksara sama da yanda mimma kuddira lahu sama da yanda aka kadarta mushi kenan malam ya bashi wasu 'yan kwanaki wataƙila ko wata ɗaya da 'yan kwanaki haka amma malam da ya shiga cikin abin sai da ya ɗauki wata uku yana fafatawa malam ce hatta tamakkanta laula laula anna anna qisman kabiran min masailihi wa ahadisihi malace abinda ma yasa aiki ya taƙaito akan wata uku in ba dan ba anna qisman kabiran wani kaso mai girma min masailihi na daga cikin mas'alolin da suke cikin shi littafin wa ahadisihi da hadisan da suke cikin littafin malace qad kana muhaqqaqan indi na riga na yi ta haƙiƙin mas'ala wasu mas'alolin da malam ya yi ta haƙiƙin su wanda ya biyo samansu ya karanta su ya nan daga abin ya tabbatar daga magana mai rinjaye a ciki malai ce to wannan shi ne dalilin ma da ya sa littafin ya taƙaito akan karafin shi kasance a cikin wata uku kenan saboda wasu matsalolin childhood isman kabiran wani bangare mai girma a ciki matsalolin shi da hadisan shi gaba ɗaya malam ya tabbatar da ingancin su kuma shi ingancin su wanda sa na dama a ji a wajen shi malai ce fi ba'di tasanifi a cikin wasu rubuce-rubuce da na yi ya ce wali zalika malice saboda haka tarani kake gani na uhilu alaiha nike nuni zuwa gare su yake tafi ba'adil mawatsin minhu a cikin littafin wannan da na rubuta a kawul jana'iz a wasu wurare sai in ce maka duba littafi na kaza wannan hadisin na yi magana a kan shi a cikin wancan littafin an gane kenan kaga bai bukatar yanzu ko mai sake maimaita abin da ya huda cikin wancan littafin nashi malice wala qad hawaltu kuma hakika nayi kokari matuka an astaqsiya akan in kalailaice idan ka ce al istiqsa fil amri bi ma'ana balagha aqsahu fil bahth kenan malan ya zurfafa malice hakika nayi kokari akan zurfafawa fihi a cikin shi wannan littafi kullama lahu alaqatun bi mawdu'ihi duk abin da yake da alaka da mawdu'i ta jana'iza ko ta gawa malice sai da na kawo ta a cikin wannan littafi sai ce minal masaili allati laha dalilun minal kitabi was sunna amma hon mas'alolin da suke da dalili a cikin littafin Allah suke da dalili a cikin sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama malice wa a'radtu kuma na kawar da kaina amma kana mustanaduhu mujarrad mujarradar ra'ayi na kawar da kaina amma kana game da dukkan mas'alar da mustanaduhu madogaran matsalar mujarradar ra'ayi kawai zallan hankali da aka yi amfani da shi aka ce ai kaza ba da ce to irin wannan matsalolin ban kasa a cikin littafi na ba kenan abinda na kawo qur'ani hadisi a bayan shi malike cewa li annal mawdu'a saboda shi mawdu'in da ake magana tamkin da ake magana akan shi a cikin littafin sai ce ta'abbudiyul mahdun tsantsan bauta ne ga Allah subhanahu wata'ala shi kuma duk abin da yake bauta ne ga Allah me yake bukata dalili kenan in babu dalili aiki ne wanda zaka zo ka yi kuma karshe ka tashi a tutar babu kenan li'anna al-mawdu'a ta'abbudiyyun mahdun saboda mawdu'in da ake magana akan shi na ahkamul jana'iz mawdu'i ne wanda bauta ce ga Allah subhanahu wata'ala tsantsanta sai ce la majala lil qiyas fihi babu zancen kiyasi a ciki ita illa ma la budda minhu sai dai abinda babu makawa akan shi min al jali na daga kiyasin da ya huto karara wanda babu wani tantama akan cewa ai wannan lalle idan aka dauki dalili kaza zai iya shiga karkashin dalili kaza amma in banda shi malam bai kawo ta matsala ta ra'ayi a ciki ba malai ce wa aurattu kuma na na kawo fi awwalihi a cikin harkon wannan littafin ba'd al-fusuli wasu daga cikin fusul kenan fasali fasali wal matsal shi suhul ba'd al fusul wal masail da wasu mas'aloli allati la tuzkaru adatan wanda ba a cika ambatan su ba a al'adance fi babil janaizi a cikin babi na aljanaiz a sauran littattafai ba za ka same su ba amma malice ni na kawo su a cikin littafin yau saboda iyar alaƙar alaƙa da shi malikita min ammati kutubil fiqhi na daga gamammar gamammen littattafai na malaman fiqhu gaba ɗaya ba za ka samu matsala a ciki ba amma an kazo cikin ahkamul jana'iz wa bid'uha na shi albani za ka samu a ciki malikita mislu kamar misali magana akan alwasiyatu yin wasiya lokacin da mutum ya zo mutuwa ko ko kuma yana rayuwa yayi wasiya an na mutu a bawa ne kaza ko ayi kaza ko ayi kaza haka kuma yana daga cikin abin da ba za ka samu a cikin wani littafin malage cewa wa alamati husnil khatimati da alamomin da suke nuni akan cewa wani yayi cikawa kyakkyawa wani yayi kyakkyawar cikawa muna kyautata mishi tsammani a wajen Allah haka kuma malake cewa wa nahwi zalika da wasu abubuwa makamantan wannan malake wa ba'duhu qad la yuzkaru fiha aslan yake cewa wani kuma wanda ba ambata mushi wani asali mislu malaki ta kamar misali alfaslu wal mas'ala kamar misali fasali na na biyar da fasalin takwas da fasali na tara kenan za su zo a cikin karatu sai ce wal mas'alatu as-salasin da mas'ala ta 30 wanda ta za su zo a cikin littafin sai malaki ta wal faqaratu jim waw dal haka kuma da faqara ta jimun wawun dalun min al-mas'ala haka kuma da mas'ala ta 74 da mas'ala ta gomiya tara da takwas gomiya tara da tara ɗari da biyar ɗari da bakwai ɗari da goma sha uku sannan kuma ɗari da ashirin da biyar da faƙara ta bakwai matsala ta ɗari da ashirin da takwas malikita ma'a ahammiyatiha wa kasarati ibtila'in nasi biha saboda waɗannan masail ne gaba ɗaya wanda saboda mahimmancinsu kuma da yawa daga cikin mutane kuma an jarrabe su da irin waɗannan abubuwa wata wataratil ahadis fiha kuma hadisai sun zo ba ɗaya ba biyu ba akan matsalolin malaka ta wal faqratul ashira minha sai ce wastawhaitu tartibahu min alwaqi'i faftatahtu bi faslin malaka ta wastawhaitu tartibahu kuma nayi kokari matuka wajen rattaba littafin min alwaqi' kana abin yanda yake faruwa ɗaya bayan ɗaya misali a ce wasiya bayan shi ayi magana akan misali shi sumuhu bayan abin da shayi misali wasiya a yi magana akan haƙƙin shirya shi mutumin da ya mutu yi mishi wanka yi mishi sallah kai shi shi sumuhu kai shi makwantai binne shi yi mishi addu'a an gane kenan abin ya bi shi a jere ya bi shi a jere misali tun daga rashin lafiya har zuwa mutuwa shahi ido da sauransu da wanka da sauransu maliki ta faftatahtu bi faslin sai na bude littafin da fasali na harko sai na kira shi da suna ma yajibu alal maridi miye yake wajibi akan mutumin da bai da lahiya bakka da lahiya miye yake wajibi akan ka minar rida bil qada'i ta hanyar yarda da abin da Allah ya dora maka karka rikice ka susu abu na farko bakka da lahiya ka sa a cikin zuciyarka cewa ubangiji ne ya kadarta maka haka sai ka ji sauki wasabari alal qadari kuma kai hakuri akan abin da Allah ya kadarta maka malaci wa tarki wa tarki tamannil maut kuma ka bar burin mutuwa ka ce kai wannan rashin lafiya gwanda ma in mutu kar kai haka kuma bakkan lahiya iya daga cikin abin da ya kamata ka himmantu da su malaki ta kaman magana zai zo akai wa ada'il huquqi da kokarin sabce duk abin da yake haƙƙin wasu ne akan ka kai kokari ka sabke shi wal wasiyyati haka kuma da yin wasiya wal ishhadi alaiha kuma ka tabbatar da ka shaidawa wasu wannan wasiyar da kai idan ka san misali kana cikin al'umma masu rikici kana fami mai rikici kai wasiya to in ta kai zuwa ga ma a je wajen hukuma a sa hannu akai a sa hannu aji takarda saboda kar bayan mutuwa ka kuma tashin tashin ka taso ko kuma ka kira wasu mutanen da a cikin fami ka kana ga cewa ko kuma a cikin al'umma mutane ne wanda an yarda da su ba matsala ku zama shaida abu kaza da abu kaza na wane ne ko kuma abu kaza nawa na bada shi waqafi fi sabilillahi ko wani makamancin wannan maliki ta sannan bayan magana akan rishin lahiya yake ta summa talqinul muhtabir talqinu al muhtabari sannan mutumin da ya halarto wajen mara lahiya ya laddana mashi kalmar shahada ka zo wajen mutum mutum bai lahiya ka rika maimaita kalmar shahada na sema in kana ga cewa iya cikin lahazat na hutar rai la'alla ubangiji ya taimake shi daga nan sai ya warce ta sai ya faɗe ta sai ya cika kaga ya kyakkyawan cikawa yana zaman to yana faman yana faman mutuwa ko kuma mishi hirin duniya ko kuma irin jahilci na da yawa da rashin haƙuri na zuciya ana koke-koke ana wasu abubuwa makamantan wanda sauransu ko kuma zo su zo su sa shi gaba ana so dole wasu abubuwa na arzikin shi sai an san ina suke ko ina takardun suke kwana makamancin wannan wanda kuma an gan shi iya cikin lahazatul akhira iya cikin lokuta wanda da wahala ya kai wata kila ma an hana mutane shiga wajen shi sai da ku daga cikin ruwan shi to lokacin da kuka zo irin wannan wuri ku rika maimaita kalmar shahada la Allah Allah ya taimake shi ya dauke ta shi ma sai ya furta ta kuma Allah amshi rayuwar shi ya zama ta yake kyawun cikawa a wa amrihi bi shahada da umurta shi akan kalmar shahada malika ta sannan summa abu na uku ma yaji ma alal ma alal hadiri al hadirina ba'da mautihi miye yake kan mutane da suke tsaye a saman kan mutumin da ya mutu al hadirina suka halarci mutuwar wale suna nan suna tsaye ya mutu a gaban su mi za su na farko min gham min min min ghambi min ghambi ainihi akan sirihe mushi idanun shi wa du'a ilahu ko su yi mushi addu'a haka kuma wa taqiyatihi su doko wani abu su rihe gangan jikin nashi gaba daya haka kuma wa ta'jili da gaggauta binne shi kar mutun ya mutu ana cewa ne sai ya zo wani sai ya zo ba bai da cikin karantarwa addini wala na an yi zuba abin da zai mishi me zai mishi ba abin da zai mishi addu'a ce an binne shi ya je kabarin shi ya tsaya mishi addu'a kuma duk inda yake na iya mishi addu'a amma zo a yi ta'ajiyar mutum ana cewa wani sai zo an yi zo mai zai alhali ga al'ummar musulmi wanda za su iya tsayawa duk abin da ya kamata za a iya mushi ya daga cikin abin da ya kamata mutum ya rubuta kana mutuwa abin ne ka wannan sunna ce ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama mazala yake cewa a yake cewa ku gaggauta kai duk mutumin mutumin ku da asri'u bil janaza ku gaggauta binne mutumin da ya mutu babu zancen jira babu zancen kaza babu zancen kaza lokaci da wuta abin ne shi kawai shine mafi alheri kuma shine sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wata ajili bi tajhizihi kenan a gaggauta shirya shi akai abin ne shi wal mubadarati li qada'i dainihi kuma ayi gaugawa a biya mishi duk abin da ake gaba shi ne ba mi ya bari ba mi ake ka tuni wasu suna ana kalkin yana ni wannan mota ni zan dauke ta wani na ci a gidan shi na waje kaza ni zan shi a yanzu abin da za ku yi ku wanda Allah ya dora haƙƙe shi akan ku ku yi ƙoƙari ku tabbatar da cewa ba abin shi ba shi shi ne abin da abdullahi ibn zubair ya yi ko abdullahi ɗan azubair azubair an kashe shi a cikin a yaƙin da aka yi mawaƙatul jamal lokacin da aka zo za a shiga yaƙi yake cewa ɗan shi azubair a shi azubair ɗin baban yake cewa ɗan shi abdullahi yake cewa ɗana ina kyautata tsammanin za a kashe ni a cikin wannan yaƙin ina umurta ka kai kaza kai kaza kai kaza daga cikin abin da ya umurce shi biyan bashi shi abu na farko lokacin da shi dan nashi abdullahi ya tabbatar da ya raba ga ya raba duk wanda a cikin ake bin su bashi an ba su bashin su sai iyan az-zubair suka suka tikina kannin shi da yayin shi suka ce a raba gado yace a sai na tafi aikin hajji shekara uku a cikin dandazon mutane suka taru daga duniya in tambaya akwai wanda yake bin azubairu bashi ko babu kuma sai da ya haka ɗin sai da ya shekara uku ta kwaye zo da ba wasu abin da ya saura sun da bashi haƙin wasu ne kai ko da bai bari ba ku a matsayinku na ƙannin shi yayin shi ɗiyan shi kazan shi kazan shi ku ya kamata ku harhaɗu ko aiki za ku je ku rutsa ku samu kuɗi ku biya mishi wannan bashi shi ne gatan da za a mashi ba wannan yahuce-yahucen da ake mana na jahilci bayani zai zo a haka insha Allah ta'ala malaka ta sun masannan abu na hudu ma ya juzu lil hadirin wa ghairihim abinda ya halatta ga waɗanda suka halarto wajen wannan jana'iza da wasu su malaka ta min kashfi wajhihi za su iya bude huskan shi mutumin da ya mutu wa taqbilihi da sumbatan shi wannan addini ne ka bude huskan shi mutumin da ya mutu ka sumbace shi ba tsoron shi zaka ji ba ko eh ga mutane suna ana rayuwa da kai amma an daga mutu ina ga aka ce kana cikin gidanka da wahala wani ya kwana a gida to taqbilihi da sumbatan shi wal buka'i alaihi da yi mishi kuka irin na hawaye ba na ihu ba waɗannan abubuwa da malam ya ambata anan kenan su ne abubuwan da ya fara da su kenan abin mataki-mataki ne daga kaza zuwa kaza zuwa kaza ina ganin ya kamata mu dakata insha Allah ta'ala kasancewar lokacin ya tahi kuma abin da ya saura akan bayanin nashi iya da girma kenan sai mu takaita akan haka insha Allah satin sama sai mu dasa daga inda muka tsaya kenan dai yanzu mun ga abin da yake yake yake ya halatta ga waɗanda suka halarto na su bude huskan shi su sumbace shi ko babu laifi za su iya mushi hawaye kenan sai mu dasa daga matashiya ta biyar ma yajibu ala aqaribil mayyit me yake wajibi akan makusantar shi mutumin da ya mutu me yake kamata su yi a addinance ba a al'adance ba a addinance subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh